أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahli sunna da jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a goma ga wata na Jumadal Ula hijira shekara 442 wanda ya dace da 25 ga watan 12 shekara 2020 a darasi da ya gabata cikin tafsirin mun tsaya tafsirin ayata 38 cikin surat maryam kinan insha Allah yau za mu tashi ayata 39 ta wannan sura surat maryam kahin nan akwai tambaya ta cewa yakan ga ana magana ko mas'ala ko mushkila wani lokaci kan magana sahu balle a masallatai a halin sunna na sa ƙaramin yaro a sahun gaba shin wannan becin karo da sunna eh abinda yaro hawa hawa ne akwai aka ce yaro da gari abokin tafi manya ya yaro ne amma mummayiz irin shekara bakwai takwas tara wannan yaro ne amma zai so da yawa zai manya da yawa sanin karatu ko sanin addini irin wannan yara ko da ƙananan shekaru gare su suna matsayin manya don addini ba da girman jiki bai ke da wani ƙyarin karatun ba da shekaru gaskiya aka samu ri da yawa manyan ina za ka ce a zo a shigo a sallah ba mai shigowa to kaga matsala ce kaga ba ce anan a sa manya a gaba ga yaro kuma shi kuma zai iya gaba a sa ya baya a gan kenan yaron hawa hawa ne ina tunanin lokaci muna yara lokacin da mana goma baya na shiga ana muhimman muna gargajiya na shiga sahu na biyu na liman wani matsayin ya ahe ne sai cirin da biyar biyar cirin da biyar me ka kana ya mai da na baya kuma a lokacin da wallahi ya jazar lai wallahi jazar kuna mashi dama bai babu katuwa bai abu ba dama mara da jahili ne kuna amma ya cire da biyar na zo sun da biyu na zo kusan shi ta wani bangaren gargajiya kenan kenan a sunna idan yaro mumayizin ya shiga hankalin shi kuma iya da karatu limanci ma sai a musulunci irin wannan ba sa salaya amma yaro karami wanda zai gusa daga sahu ko ya bata sahu san ba za a sa cikin lalata sahu ba kuma ana magana sahun gaba ko da yaran kuma da manyan su ke su karatu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana cewa liya liya ni minkum ul alama wan nuha annabi ya ce na kusa za su kusa na masu hankali baragagu masu hankali kenan koda da shekaru kai koda da karatun an akwai babban da yi shi ba shi wuri wannan shi tsarin musulunci amma dan misali ubay bin ka'ab aikace ɗaya cikin magabata ta biya cewa wata ina cikin tsalla na shiga sahu sai na ji an musgo ne an shiga gaba ya ce ido na naliyari damuwa bakin ciki haushi abin ya ba shi yadda ya ƙari ya ga obai bin ka'abin ya ce yaro haka annabai mana umarni haka ya ce yaro haka annabai mana umarni mana manyan shiga yaro kuma baya haka yana abin kowanne da wuri amma ka ce wa sa waye ubayi ya cikin ƙura a cikin sabai kinan ba babban ba babban ko babban ne ba eh akwai kafta da rashi amma irin wannan karamin yaro zai shiga sahu ya bata sahu duk sai cikin sahu wasu yana matsala ce ka rungume kayanka ana ba ka rungume kayanka amma ba sahu ba eh yaron zai ba sahu ba a sa shiga ba sahu ko na baya ne yaron zai gusa ya bar sahu bata sahu bayan ta da sallah ka rungume kayanka sa kayanka a gaba shine kuna abin wannan kenan sai magana ta biyu ɗazu a cikin hudu ba na ambaci bayani da muka yi kan alaƙar maganar musulunci na maganar soyayya ta addini alaƙar addini ta ce mafi girman alaƙa a saman ƙasa yan a yau za mu ce 'yan siyasa ba nan kaɗai ba ta a duniya haka suke kowa zai ci zai ribanci zai neman ribantar kabilar shi a yi kabilanci a yi regionalism ethnocentrism nationalism duk wani kalmar suke sun suke ake da shi dan kasa jihar ku an kare kasa ki ai wannan ba jihar ku ɗaya ba an kare yanzu kasa ɗaya ko an kare ko ya shigo jihar ku ɗan jihar kaza ne jihar kaza ne an shigo jihar ɗaya kabila haka suke na kama muna maganar islam iya da ka'ida in wani sau da yawa kalmomi ne masu haɗari amma ganin mutane malamai suna tsoron bayani a musu wani kulurfin siyasa a ci ayya gwan ban wani ba ka bane ba gaskiya gaskiya ce ƙarya ƙarya ce kuma ta kushe kone za ta kushe yan wa gaskiyar magana abin da yake a musulunce cewa kawa mutum wa alaƙa ka da ƙasar shi magana ƙabilar shi magana garinsu bai cikin halin musulmi abin da ake alaƙa waye shi addinin shi halin shi na kwarai ta haka kawo magana nationalism ethnocentrism regionalism na kalmomi masu haɗari kuma su gyara kowa abin da za ka auna mutum ko a ina ke ƙabila ka ce na ina ne waye shi addinin shi muna magana jagoranci ba ɓarawo ba ne iya da hali na kwarai ba san shi ba da sata ka yi mizaninka da wannan abun na mutumin kware ne iya da amana ku kana tsammanin wannan zai amana a dukiya al'umma shi ka bata ka ɗauka amma ba cewa ba ta iya kabila ta ɗan banza ne yin doke shi a'a ba haka bane ba gaske magana wannan magana kamata mu yi ƙuri sanin ta mai haɗari ce eh ba magana kabila ba magana gari ba magana ƙasa da musulunci ba magana nationalism babu shi nationalism ya ce kalmomi masu haɗari a cikin addini nationalism yahudawa yan yahudawa a yahud a yahudawa idan yawa ta kana amma kai nijar kana ina kai idan aka amince kai bai kudi ne kana matsayin isra'ila ba maganin nationalism a cikin yahudanci matuƙa kana addinin su sai mu muke da ta wannan abin yan waka wanda mu gyara ka ɗauki mutum da halin shi da kuma maganan na ƙwarai ne ba ɓarawo ba ne muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya zaɓa mana mahi alkhairinmu duk wanda yake azzalimi ne ɓarawo ka Allah ka bashi wani su ne addu'o'i makurin Allah ka ba na ƙwarai kakka ba na banza shi ne abin yi mu mai ikon zaɓe ya zaɓi na ƙwarai kai zaɓi na banza ko ɗan gidanku ne bismillah rahman
وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون Allah subhanahu wa ta'ala ke ba manzan shi umarni ka yi galgadi ga mutanenka kawa bayi galgadi a kan yawon hasara ranar nadama ranar taɗewa ta haƙiƙa daga ita babu wata fasara bayanta da nan duniya ake zawa a yi examen a yi jaraba in baka samu baka sake baɗi ko ka sake baran shi ɓangare ka sake amma alahira babu wannan in an kare an kare kurin shi kenan ka gama yawo ita ce ta hakikanin hasara to kawa mutane galgadi akan wannan rana ranar tabewa izu qudiya al'amar lokacin da Allah hukunta al'amarin komi an kare do sai an rige an kare shara kun ba wani ba wani kara inda duniya kada kara ko ta sama ko ta ina ne ko ka kai kira wani aboka an kare ba mai tada hukuncin da Allah yi mutane gane abin da ke gabansu amma wa hun fi gaflatin suna cikin ramkana ko aka wa mulayunun wannan shi ne kashe alkashin wannan imam ibn kasir ta kawo ta ruwaya wadda imam bukhari ya roto haka imam muslim annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa iya kawo wannan aya iya kata a wurin ta bayan ya bayani yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza dakhala ahlul jannati aljanna wa ahlun nar an-nar يجاء بالموت كأنه كبش عملة فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا فيشرعبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت قال فيقال يا أهل النار هل تعرفون هذا قال فيش- فيشرعبون يشرعبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت قال فيؤمر به فيذبح قال ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة لا يؤمنون وأشار بيدي إلى الدنيا أبن ذكر رواية manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza dakhala ahlul jannati aljanna wa ahlun nar an-nara wa ahlun nar an-nara idan ɗan aljanna suka shiga aljanna wa ahlun nar an-nara ɗan wuta suka shiga wuta kenan ko kowa shi gidan shi ɗan aljanna a aljanna hata muna ciki ɗan wuta a wuta Allah ke a wannan hali yuja'u bil maut za a zo da mutuwa Allah zai ba mutuwa mai suna mutuwa siffa ya ce ka annu kabashin amla kamar rago wanda yake da baki a ido da ma'aikata mai ilmi ma'aikata mai adam huri da baki a jikin shi za a zo da mutuwa tsakanin wuta da aljanna za a tsaye da ta an haka kawo ga mutuwa tsaka ga wuta nan ga aljanna nan za a kawo mutuwa a tsaka da siffa ta wannan ragon sai a yi shela kowa ya ji ya halar janna hal ta arifu na hada ya ku yan aljanna kun san wannan ya samu haka musu wani magana ya ce fashar ibun ya su dago kai wani zurun su diba ta wabi santa ba ya su ce na'am hada almaut ai wannan mutuwa ce mutuwa ce kowa santa haka ya ce kuma za a ce ya alamnar ya ku ‘yan wuta kuma za a kira su hal ta'arifu na hada kun san wannan su ma fashar ibun ya su dago kai wayan zurun su diba su ma su ce na'am haza al-maun mutuwa ce a lokacin nan annabi ce fayu umaru bihi fayu zuba sai a sa Allah ba da umarni a kada mutuwa yadda ake kada rago a yanka a yanka ta mutuwa ko ta sha wuka mutuwa ta mutu an kare mutuwa ta kare a lokacin nan sai a yi kira ya halar janna ya koyan aljanna khuludun fala maut ku yi ta zama dawama hal abada ba mutuwa ta kare ita ma an yanka ta wa ya halar lokacin ɗaya aljanna sai daɗi ya kama su na laruwa ka aje a mutu ba a mutuwa an kare kuma a kira ya halar na kuma ɗan wuta khuludun fala maut ku yi ta zama ba mutuwa hal abada ya bakin cike ƙauru annabi sallallahu alaihi ya kawo wannan aya wa anzirhum yawmal hasarat if qutil amr kawa mutane galgadi annabi kawo aya bayan wannan bayanin shine kai hasara shine wata galgare hasara kamar mutane galgadin ranar tabewa lokacin da aka riga aka hukumta al'amari wa hum fi ghaflati mutane suna cikin rudu wa mulayinu ba su da imani annabi sai gwada ishara cewa duniya suna rudun duniya ba su gyara ba har ta ɓaci wani shi ne bayan da annabi wani aya ko tafsirin wani aya wa an zirhun yau malhasar ka musu galgadin ranar taɓewa izu ƙudi al'amar lokacin da aka hukumta al'amari allah hukumcin shi wuhun fi gafalatin wuhun lari munun mutane ga abin da ke gabansu amma suna cikin rudu ba su imani da gaskiya ya lace gaba
إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون
الله سبحانه وتعالى كما كي تشيوا إنا نحن نرث الأرض ومن عليها الله تموني لا إيا مغانا تجرما بعدين شيء وانا بني با ما تعزما نحن نو عند الدنيا كوكي شكوني سكي نو شيء إيه shugaban kasa ba ce nu nu kullum ka sani turanci kaga nu jama'a kan mune ko amma kasa shugaban kasa wanda kai ka san shi ɗaya ne amma iya bugan ta manya wannan duniya ne mai kashi da wutsari eh to kenan Allah ya wannan kalma ce ta girma mu muke gade kasa wa mana alaiha da duk wanda ke saman kasa wa ilaina yurja'un kuma zuwa gare mu za a mega su nan jan hankali ne jan kunne ne ga mai hankali ka yi abin da ka yi ka bada ko ka bada ka yi rowa ko ka zamanto mai kyauta za ka bari allah ya gadi kowa duk abin da kuma mallaka kowa ta bar shana kowa ta bari haka duniya alatsar duniya mu za mu gade ta da abin da ke samanta duk wannan kenan mutum shirya ma kan shi kuma an kai an kawo an je an mallaka an je an dawo kuma wa ilayna ruja'un duk inda ka je ka je sama ka dawo ka je ina ka dawo Allah ce kowa zuwa gare mu za a maido kowa ya koma ga Allah wannan haka Allah ya tsara kayan shi ne ta kanmu kenan Allah ce gaba واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا
نعم muna cikin sulata maryam yanzu kuma ka ɗauko labarin na sama na ƙololuwa kakan ibrahim a.s. Allah ce wadda kurfi likitab ibrahim ka ambata mutane a wannan likitab mana alƙurani ka ba su labarin ibrahim sallallahu alaihi innahu kana siddiqan nabiyya ibrahim mai daraja biyu mai gaskiya ne mai gaskanta kalmar allah ne mu ya matsayin annabin allah na wani a ba mu ɗan labari daga cikin labarin shi menene labarin na shi إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا
‘yan wannan za mu ajiye hankali mu ɗauki darasi yakan yi wani a cikinmu ko a wani wuri ka tashi cikin wata al'ada da ka gada uwaye da kakannu kuma ya dace tsohonka ko tsohuwarka su matsiya su tada maka hankali kan sai ka bi wannan abin da yake na barin hanya ne wannan shi ne abin ɗaukan darasi a nan tsoho ne tsohuwa ne ko dangi ne abokai ne yan uwa ne yan gari ne a garinku kai kada ka fahimci addini misali sunna ne da ke hamaya kanta duk garin yan gargajiya ne a yi shirka a yi bid'a ido rihe kana ga idan ka ce ba za ka yi ba irin nasu za a sake ma suna ko ma a tsane ka to wannan ya ka zaɓi na zaɓi ka gaya za ka yi ka zaɓi na Allah ko ka zaɓi nasu shi ne zama gana wani darasi ne ka zaɓi uwaye da ‘yan uwa da dangi ko ka zaɓi Allah ibrahim salam duniya da ya tashi haka ya tashi duk garin gaba ɗaya mushrikai ne babu addini kwata-kwata ya bautar wani Allah Allah ya tusa mashi wannan abin wannan baiwa ta shirya uwa uba mushrikai shi ne alakta a ba mu labarin wannan bawan Allah ibrahim yawan duk yawan duk kisa ƙur'ani ko cika diba akwai darasi mai girma kanta in kisa wace ce ka tsaya ka lura akwai darasi cikinta ya ce izakala ne abi lokacin da yake ce baban shi wurin alisalam ya abati ya babana akwai girma kalmar ya abati ya babana zai mata abu ma la ya sama'u wala yi bisar wala yi guni an kashe baba don me kake bautar abin da bai ji bai gani bai ma amfani komi kai wannan fana ce babba a wajen uba shi iyayi ne ya ga kone amfani to an ga ɗan shi gaya mashi wannan abin babawa bai amfaninka bai ji ma bai gani kuma bai amfana ma komi jin haka ne tsohuwa ta da hankalin shi maka hainan ya kara mashi bayani me yasa yi gani haka nan baban zama
أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا كما يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا نعم يا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا
na'am mun ji dai wannan kalma ce ta ɗa da uba don shi ne mahi girman haƙƙi wanda kamata ya fara tausaya ba kafin wani shi sa ya fara galgar wa'azin da shi da cikin gida ya ce ya abaci da ya mai wannan kalma mu za ka ce bautar abin da bai ji bai gani bai ma amfanin komi ya kan yi uban ya gani daga naro mana sabuwa ɗan shi shi ne ka cewa ya abaci ya babana inni kad ja'ani min al-ilm ma lam ya'ti kenan magana da yake akan ilimi kenan ba haka bane kure yanke hudu kanka wada a baba wani abu ya zo min na ilimin da kai ba ka da shi akan ilimi ke magana da haka baba fattabi'ini kabini kan abin da nake kiran ka kenan kabini kuma idan kabini ahdika siratan sawiya dan shiryar da kai da hanya mai kakka wadda ba kwana irin wannan tabbatar abin da bai ji bai gani bai ma wani kwami zuka ya shi hankalin uban ya shurare shi da hujja ke ta yi ita ya abata ya baba la ta abudu shaitan haka bata ma shaitan na mata kuma ka bata shaitanci bata shaitanci haka bata ma shaitan ne ke batawa inna shaitana kanin da rahamana asiya shi kuma shaitan daman ɗabi'a halin shi mai sa'o ne mai ƙin mu bishire mu ubangijin shi ne kakkabi irin wannan ba wani halitta na kakkabi shi ɗaya ya ce ya abata ya baba inni a kafa an yi masaka azabin na rahama ya baba ina tsoron wata azaba ta musamman daga ubangiji mai rahama ta shahe ka fatakuna da shi ɗanin waliya ka zama to waliyin majibincin lamarin shi ɗani akan haka tabbas akwai azaba daga Allah mai rahama har nan jan hankali ne ma uban shi ya gaya mai gaskiyar magana ga hadin amma ya zo yanzu ya bi shirya ya mai kashe akan bin shaidan duk wannan bayanin da yaro yi tsoho mai cin zo
قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا
na'am yanzu kenan tsoho ya fahimci maganar ibrahim so yake a yi tawaye ga wannan gumaka abinda ya ko ana yi ya kyamace shi ba hanya ba ce ba tsoho ya fahimci haka shi ne ƙal a ragibin an an alihati ya ibrahim ya ce yanzu ibrahim kenan kana kyamar abin bautar tamu ce kake kyama abinda muka so kenan uwaye da kakannu galgaji ta mace kai kyama haka ne haka suke yi haka da magana guda ce za a ce yaro kaka sabuwa duk wannan wani da wani duk kai kai ba gaskiya ba ne ba sabon addini haka suke ce ya ce yaro kana kyamar abin bautar ta kai kyama ya ibrahim to ka ji da illam tantahi idan baka hasa ba wannan irin wannan magana magana ko barazana idan baka hasa ba wannan magana da arjuman nan zai ji ga haka mutu dan ba ko barazana ke ba zai ji zan kashe ka bana in baka hasa wannan magana taka ba kuma yanzu ma bai san dogon magana wajirni miliyan tayi tayi ba ba san ganin ka tayi ka bani wuri ba san ganin ka ma sam sam magana ma ya kore shi ya kore shi bisan shi kuma a gaba isan ga barazana ba in bai fasa ba zai kashe shi kuma yanzu ka tayi bar sama ka tayi can bar tsaganin ka bai bukata maganar shi yanzu balle ma shi maganar shi ka kwaje kwanta mai kyamar shi da abin da ya fa ita maganar Ibrahim kun bai amince da ita ba zai kashe shi kuma yanzu dai bai bukatar dogon magana tahi ka ban wuri da'awa tana bukatar jimrewa da hikima ibrahim ya yi wa'azi ya yi wa'azi a gida ga tsoho tsoho ya kiya ya bijire ta yi jaza shi kenan tsoho a ta yi wuta shi kenan ba ruwana da ta yi ka a bai daga mai yashe ga mai mishi قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا
kaga da yi wannan magana ƙala salamun alai baba aminci allah ya tabbata ga baba zama lafiya baba ai haƙuri ai haƙuri salamun alai kamar ka ce ai haƙuri baba ai haƙuri ba magana abu kuma wannan lahi naka sai astaghfiru laka rabbi lahin da kake nake ga magbin shi ɗan ne zan roƙa maka gafara ta allah ya gafarta maka abin da ka yi na saban shi na bautar wani Allah domin ibrahim kahin abin ya bayyana cewa abin ba haka bane abin yake cewa yace ga alama zai iya roƙon Allah Allah ya gafarta mu tsoro ta innahu kana bi hafiya ubangiji na iya mai amsar addu'ata Allah ke ubangiji na iya amsar addu'ata bai bari na haka nan kuma Allah iya tausa mini bai bari na haka nan in wannan shi ne cikin taubar Allah ke magana ce makalin nabi walmuniya an saka bilin ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنه أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم
ɗanwa alamakawan ayoyi don mun ji ibrahim alaihissalam uban shi iya bautar gumaka kuma ya yi alkawalin zai roƙa mai gafara ta Allah a halin bautar gumaka da yake yi shi makawan ayoyi don musan abin iya da mataki-mataki ne shi ne a wannan ayoyi da Allah ma karanta Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa makanin nabi wallazi na amanu an saka fil mushrikin wallazi na amanu ba kuma ahu makanin nabi wallazi na amanu akwai ma'ahu ba ma'ahu na alama yana takaice Allah subhanahu wa ta'ala ke magana cewa makan linnabi wallazi na amanu bai dacewa ga annabin Allah haka bai dacewa ga masauran masu imani an yi sagafirin mushirki sai nemi gafara ga mushirkai da Allah ya riga ya yanki ina lalakar an shugabi wa gaba zuwa kaliman sha Allah ya yanki bai gafarta mushirki shirka Allah bai yanka an kare to Ibrahim iya nema a gafar makwamin shi zama ga da abin da wakana Allah ce bai dacewa da na ya wakana daidai sallah da annabi sallama yawa yawa dilabai ibn ibn salul akan shi ne abin ya zo na magana da Umar ya ce sai zaka masa addu'a zaka zanabi ce zo ka masa Allah zaman ka ga kula na fitar 70 Abu Talib da su kawai annabi da ya ni shi annabi kanshi ya ni neman gawara akan shi ayoyin suka zo abin da ya wakana matan ga dalili to yanzu dai Allah kawai doka ya ga da wani al'umma bai dacewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam haka ga sauran masu imani su nemi gafara ga mushrikai yace walau kanu uli qurba koda mali kusa da su ne kenan uwaye koda koda komun kusan ku da su annabi sallallahu alaihi magana cewa kula ka roƙa musu su saba'in annabi ta san ƙara ji annabi ya ga cewa kin su saba'in wannan ya ƙara za amsa sai ka yi amshi wannan hannun kenan bai dace ga dole mai imani da annabi da masu imani sai dai magafara ga danginsu ko mun kusa da su yace min ba'd an tabayyana lahum annahu ashabul jahim bayan ya bayyana mutum mushriki ne a bai dacewa ka haka to nan sai Allah ke tuna mana abin da yake tuna manzon annabi sallallahu alaihi wasallam abun wannan tarihi Ibrahim wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi waccan neman gafara ta Ibrahim da kuka labari ya magaban shi wannan Allah ce illa an mu'idatin wa'adaha iyya alƙawali ne ya doka zai ma uban zaka umar gafara ta Allah amma falamma tabayyana annahu adumu lillah tabarra'a min da Ibrahim ya tabbatar da uban kullu mushriki ne bai gyarawa tabarra'a minhu ya yanke alaka shikenan kan bai ci gaba da neman mai gafara ba kenan neman gafara ga mushriki kawuri ba ai ko baban kai ne Allah Allah ne hana ba ai wannan doka ce daga Allah duk kusanka da shi haka Allah tsara mishi kakka mishi inda an yi misali annabi sallallahu alaihi wasallam shi wanda aka magana kan shi Abu Talib ba wanda manzon Allah gata gata tsawon lokaci a rayuwar shi kamar Abu Talib gashi Allah mai cikawa ba ba sayyidina Ali amma ya yi imani ya ya baba ya mi ka yi kalma ɗaya ta shahada jiya zama duk abin da yi ka yi kalma ɗaya in samu hujja a wajen Allah ta ce tanka iyayi ya yi ƙarshe iyayi annabi iyayi ka yi kalma ɗaya an bi in samu hujja a wajen Allah ta ce tanka nan miyagun abokai su abu jihar suna ce ya abu talib za ka ba addinin yara ka bar addinin abu mutallib za ka ba addinin yara ka bar a kyamaci addinin kakanka abu mutallib babanka wani abin annabi iya suna yi take da ba shi da rabo karshe ta ya muhammad ka yi haƙuri an ba don baka amin gori a ce da mutuwa ta sa nabi ta nan karmar kodan kodan wani ta makarai ma ina nan kan addinin babana ina nan kan addinin ga gashi ce kaga wannan kenan wannan na kaca matsayin to wannan inda an wani an na kaca kaga da daga mai iyakar kusurci iyakar yawa na ba amma an gashi ya mutu ɗan lokaci kafin ɗan lokaci ya mutu kuma suka mishi na ta inda zai mikanta ruwa kuma suka aka watsa aka bar shi aka watsa aka bar shi da ya mutu aka baro annabi sa su sai kana alishi kuma sai uban sa ne annabi ce ma ali ka je ka mai bunda ta doje ka je ka turbide shi ka dawo kura na bai je binne shi ba sami adda ba amma an haka yana ganin mushriki ne wani abin da tabbata kai gaskiyar magana muna kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata da akwai maganar bangaren Shi'a suna kawo maganar a sai dana wai abu abu abu wa abin da kabilanci wai musulunta wannan amma iya ce maganar Shi'a da maganar ba za mu musa tushe wai ya musulunta wadan da aka ce ya ciki dan annabi ya samu kaza ya gyara abin wai wai ya aure ga wai musulunta man ga nasu ji ingantattu Abu Talib ba wani magana ba magana wannan musulunta ne gaskiya magana magana ya ba labarin cewa amma ta bayar Rasulullah yanzu wannan tausayawa da Abu Talib baka shin zai zai ya amfana da wani abu daga cikin abin da ka zo da shi ko ta shi tanka yace zai amfana yace za abin da zai amfani shi kan hidima da ya mini za a kashe bakin wuta bakin diddigi bakin da bakin bakin da sau nan za a kashe baki baki shine baki bakin shine ta amna da samu dan abin da samu na cuto na dan zaki zaki samu baki diddigi kuma labari ruwa ta inganta nan sanan ya cewa dan wani dan wuta daidai da gawayi a karkashin kafar shi amma kwallo tana tafasa to shi bakin diddigi da aka kawo shi kenan ya amfana da wani abin kurin an ɗan rage an kashe baki-baki amma ba magana musulunta kun a takaice kurin mushriki bai dacewa wannan ga dalili da annabi sallallahu salama ya nemi gafara ga baban shi da ya gano uban da sai gaba tabarru aminu sai ya kubuta ya yanke alaka da shi to nan ke da shine sai wa tazilukum ma ta min dunillah wa tazilukum ma ta min dunillah وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا
yanzu ibrahim alaihissalam a nan kaman a wani ɓangaren kusan faifaice da wuri-wuri na ɓangaren tarihi tarihi mai yawancin ƙura'ani mun kisa shi ta musamman anan ne darsa wayo ya kawo janga sai wajen tara muka yi ko zai su tara muka kan ibrahim alayhi salam mutum kuma baya zai samu cikin labarin ibrahim alayhi salam anan da yake ne yanzu Allah ya ce wa atazilukum ibrahim alayhi salam ya yanki kamar da yanzu maganar imanin uba da uwaye ya ga abin ba za su ba shi ne ce wa atazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi ya ga abin bai yi wakin dole dole janye ito ni na yanke da ku na yanke da ku wa mata da una min duna duk abin da kuke bauta da ba Allah ba to ni ba ni ba shi ba ni ba shi kan wannan Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله وما أملك لك من الله من شيء
أنوا أتقيتي wannan bayani da Allah ran marja muna maganar ibrahim alaihissalam bayan ya wa'azin ya yanke kamna na cewa wa a tazilikun matan ulmin dunila zan bar ku da abin da kuke bauta wanda ba Allah ba magana kenan ya tawaye ya yanke alaƙa da su shine kan wannan ne Allah subhanahu wata'ala ke cewa kada kana talakum uswatun hasana ku musulmi ya zamanto wani abin koyi kyakkyawa wani abin darasi kyakkyawa ku gare ku masu imani fi ibrahim wanda zina ma'abu cikin labarin ibrahim da waɗanda suke tare da shi na masu imani ku ɗauki darasi kan wani izakalu da ƙaumi lokacin da suke cewa mutanensu akan kenan bautar wani allah da suka yanki suka iya cewa ina buru a uminku muwa ba mu ba ku na mun yanki alaƙa da mu da ku wa mai mata abudun min dunillah da duk abin da kuke bauta wanda ba Allah ba mu kafar na duk mun kafurce ba ruwanmu da gargajiya ko tawa kuma kafar na biku mun kafurce ba mai kwarar kuma ku sani wabada bayan na wani kuma adawata wani bagada abada hatta tsohu kuma ku sani ba wani ɓoyewa akan wannan aƙida ta ku ta kafurci a hili da ba ɓoyewa mu da ku adawa ta hili karara a nan ake adawa kan aƙida a nan ake adawa ta aƙida ba ta siyasa ba ka tsane ni kai ɗan adawa ta ne don ba fatima ɗaya ba wannan ba addini ba ne ya saɓa ma tsarin musulunci ana waje a baka amma karka zama ɗan adawa ta don wannan siyasa ka kuskure ne laihi ne amma demokradiyya ta halatta mana ko ta halatta mutane su ce kamar abinin kawo ɗaya ɗan adawa ta ɗan adawa ta ne amma ya dawo mu ne kun bai san su da alheri su mutu ma kura su mutu ma kawo ta alloba ta kashe su corona ko bai ta kashe su Allah ya yi murna murna zai wallahi corona ta kashe wa ne Allah ta kashe ba cikin sun mutu ko a huta ko murna zai wallahi kaga ya saba mu addinin ka wani tsarin bature ne wallahi suka ce mu dai kenan mun kafara na bikum mun kawurce muku kuma wabada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdau abada daga yau a hili take adawa mu da ku kiyayya har abada hatta tu'minu billahi wahda dan zai mai do mu soyayya da ku san ba ai adawa ba imani da Allah shi kadai kaji wurin soyayya shine daga an kare imani an kare kai kuna imani da Allah shikenan shine yan uwa aƙida manuwa alaƙa babba alaƙa ta imani duwanda yadda ta ya ɗauki ta zauna abu daban la'iya cikin matsala duwanda yadda alaƙar addini kai da mutum ka ajiye ka ɗauki wata ta ƙabila ta gari ta siyasa wallah kana cikin matsala kan imaninka sai an gyara Allah ta yanke mu amma muna magana Ibrahim alayhi salam yanzu dai ya ɗauki niyya ta wa'atazilukum wa mata da unan min dunillah na yanke da ku na barku da ku da abin ku bata na ba Allah ba wa ad'u rabbi ni kullum zan bauta ta mu ubangiji na kadai kuma asa Allah akuna bi du'ai rabbi shaqiyana ina fatar bazan ina ina da tabbacin ko fatar bazan zamanto matsiyaci ba bazan bazan tabe ba akan bautar ubangiji na zai duke tabbas Allah bai ta da kai Allah ne ya ci gaba
فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا
uwa wannan bawan Allah mun ji dai a taƙaice wani ɓangaren ƙisashi na akan bautar Allah akan hanyar Allah ya yanke alaƙa da 'yan garinsu gaba ɗaya ya kace to ina zan shiga ya zan yi ‘yan uwana na sun tsane ni ko na bar su ya zan yi sai ka zana cikin galgajiya kana kallon shiga da bida a karayar kanta ga abin da ibrahim yau kana ‘yan wa allah bai barin kakanin wallahi in dai kan addini shi ne wani allah bai barin kakanin wani hatashin kiyama ka rike gaskiya ka ba addinin alafin kama allah kuran wallahi ibrahim alaihissalam falamma atazalhum wa ma ya'budun min dunillah lokacin da ya ya bar su kaman da ya fadi ya bar da abin suke bauta da ba na Allah ba ana ga shikenan gama yawo tare su dangi yan uwa da uwa da sauransu sai Allah ya ce wa habna lahu ishaq wa yaqub wannan Allah ya ce nafilatan kuma nafilatan Allah ya ce ya maka musu kyauta ta diya na kwarai annabawa kuma annabawa zuriya mai albarka mai yaɗo muka ba shi kyautar ishaq kuma da yaqub kullum wa kullum ja'alna nabiyya wannan ɗiyan biyu ana ambaci ishaq da kama sa bane ma dan shi yaqub jika ne na ishaq dana ne ishaq jikan waye ibrahim alayhi salam shi ya ruwa da bukhari kawo manzon ke ce yake ce masa habbai san waye karim dan karim dan karim waye mai girma dan mai dan manya babba dan babba dan manya kuma ta mace mahi daraja mahi kyakkyawar nasaba a duniya annabi ta ba kamar isu duk duniya ta ba mai nasaba kamar ta isu a salam duk duniya ce ba mai ita irin abin da Allah ba shi ya ce shi annabi baban shi annabi kakan shi annabi baban kakan shi annabi annabi ta duk duniya ba mai wannan ba mai wannan ba mai wannan wannan ruwa ta bukhari tana tabbata mana ture mana kissar ikhwatu yusuf cewa annabawan Allah ne inda annaba ne haka za ta annabi zai magana kuma ruwa ingantatta wacce kisa ce tarihi ne kuma ta da ibn kasir iya bayan wannan kisa ce annabawa ne ba annaba bane ba abin da tabbatar ɗan wasu ba annabawa bane ba cewa ga cin amana annaba hal annaba bane ba in ba su amana ɗan uwan sun ci amana sun ci ƙarya sun nemi kisa da abin da sun ma abin na lalaci wannan iyan yaqubu ne ba annabawa bane wani ita ko kwanci ibn kasir ya kalla ta kama malamin tabbas masu haƙiƙi sun kawo magana kenan ba annabawa ba ne ɗiyan yaƙubu ne sun yi laihi allah ga wata musa gabaya amma annabu bai sa kace gaba ya gyara annabu allah damar gyararre ne annabu allah bai ta'addanci gaba ya zama girki ba annabu ba hanyar annaba ba ne ba wani iya iya ta'addanci gaba ya tuba amma annaba ba ka damar gyararru ne allah gyara su kenan wannan kenan yan wani su wannan ya tabbata ma cewa ba annaba da annaba ta yi shi kaɗa ke haka nan yusuf shi kaɗa ke wani sama kenan a ɗaya shi ne annabin allah amma an ce cikin ake akwai al'asibar wani al'asibar cikin zuriya ce ta yaƙi haka ibn kasir ke cewa kenan wani yawan shi ne wani kisa da ake ta yawo tana a cikin abin wasa a cikin sadarwa wata mace ce ta yi annabi ta arba annabi iya annabi kana annabi waye annabi ta ita shi ne akwai ibn kasir cikin tarihi da yana akan annabawa ya kama sa'adar mace abu ne na tarihi na isra'ila ba iya tabbata ba in ya tabbata wadda take da wannan abun akwai ilayya ilayya yalu annabi yusuf alaihi salam yalu annabi yusuf ce an samu a tarihi an ce matar annabi ayyubu ce ya almeta kuma a tarihi an ce ita ita ahizir kifi kaka haka kenan ita babanta yaqub kaka annabin Allah ne ko ba kakanta wai kakanta annabi sa annabin Allah ne baban kakanta annabin Allah ne kuma mijinta annabin Allah ne ayub ɗanta annabin Allah ne zulkifil amma duka duka bayan ce amma in ya tabbata fa dan ga wani annabi ne wani magana ko tabbas ce amma akwai a tarihi ko wani magana ilayya yar annabi yusuf ka iya annabi yaqub ilayya annabi yusuf kuma an ce kananta wanta annabi to shine dai ake zanawa Allahu a'lam to shi yanzu magana nasaba annabi ya ce babu mai nasaba irin ta annabi yusuf annabi dan annabi jika annabi sama ma annabi to kinan dai yanzu Allah ya ce subhanahu wataala falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillah lokacin da Ibrahim ya bar jama'a shi ya tawaye ga duk abin suke bauta wanda ba na Allah ba ya ce wahabna lahu ishaqa muka ne kyauta ta iya annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan hikimar Allah an ce bayan Ibrahim alaihi salam duk wani annabi da ya zo ya hudu ta wannan zuriya zuriyar shi duk wani annabi Allah ya annabawa na kan labarin su bayan Ibrahim to da baka labarin su sai annabi Dawud annabi Suleiman annabi Sulaiman don sai annabi Ayub don annaban suna cikin zure da ku domin hikimar Allah ɗaya bi da Allah bashi annabi Ishaq dan tsohuwa Sara ba ta shiga wargogo shi Allah ya ba ya ba me aka ce da Yaqub shi kuma Yaqub shi ake da Isra'il aka ce banu Isra'il mana ɗaya Yaqub kin duka annabi ke labarin annaban annaban annaban banu Isra'il duk suna cikin sassala annabi yaqub duk annabi da suka bayan shi sun mutu a wannan sassala ta shi sai kuma aka ce guda tamkan da gwamnati ta gobe hausa sai na ƙarshe a shugaba annaba gaba ɗaya ɓangaren ɗan ɗaya sama'il aka samu hamadu sallallahu alaihi wasallam kenan wannan kaga ya bar jama'a mushrikai ya dogara ga Allah ya kama Allah inna muhajirin ila rabbi kai ma zaka ta an ce daga garin zuwa ne can ma za kawo mani can ya a ta abokanka kuma su kawo maka shi ce ko inni muhajirin larabi bai da kowa kurin ya bar garin kuce zai hijira zuwa ga zuwa ga ubangiji na bai da kowa yanda yanda sani wato zo ya rinji da wani ko da wani a bai da kowa kun bada Allah ya bar garin to kaga da ya bar garin da ya bar mutanen manza sai da bashin mutanen kwarai aka wata zuriya mai albarka ta annabawa shi ne magana kyautar Allah ga bawa na ta Allah kenan bai barin bawa haka ko a yanzu kowa akwai inda Allah zai mishi amma in dai kam Allah dan Allah aka maka wallahi Allah bai barin haka ne da haka makan wannan wannan darasi kenan mutum wallahi a kullun duk inda kake duk kokarin duk rike gaskiya ka wadata da gaskiya matuka ka gano gaskiya kaka rudu ka kula da wani yan dangi ko yan unguwa ko abokai su rude ka ka tsaya cikin bata haka suke Allah domin waye ɗan aboki ne in ɗan uwa ne in ɗa ne in uba ɗan wane ne bakinka da shi ana ɗauke ranka ya barka da Allah ba abin da zai maka kaga shi ne haɗarin amma in ina kake a duniya wani ya ce an anima ce ka mutu a isra'ila ka mutu amurka ka mutu a vatican ka je wani wuri aka kai ka kurin ka mutu da imani shine babba kenan imani amma an ka kama wani wanda ina ka shiga cikin nema tana kashika da mutu an kare haka nan kakka rudu da dangi da yan uwa ana ɗauka a makara an kare ba mai ci abu mai doshi namu ne ɗan uwanmu ne ɗan dangi ne kuma yi doshi an suka tsoyi mu ne ba mai garaja ma tsoron wasu mai yawa tsoron kamar kashi ka zama dodo ma abin tsoro haka nan uwa mu kama Allah mai kokarin bin abin da Allah ke so shi babban abu wallah ka kama Allah kurin abin da ka san wannan shine addini haka Allah ke so haka ke so ayi to kaka ji ɗan wa wallahi ni na dasan rayuwa duk abin ɗan wa rayuwa na addini wallahi duk mai san gyara da Allah to wallahi kare idan ga mutane duk mutum gyara da mutane zai zai gyara da Allah ko ai na fice ko ci ko ci sunna ba wani abu in na kanka ce zai kana so ka gyara da Allah to wallahi mutane ya kare ya kai haka ya kare gunan ka da mutane mun hiyo mutane sai san amori sai san ra'ayin dan kauce masa shari'a eh ne kaza dan tawili dan kaza ka a ce kai mai tsawon ra'ayi ne ka a ce wane ne ka a ce ka a ce kana kallo ya aibata da kai wala din ne neman gyara da Allah to wallahi ya rike kunnen shi ya neman gyara da Allah kakka damu da maganar mutane din mai damuwa da an ce an ce za a ce to wallahi ba zai ba zai ba hanyar Allah da ke so ba kurin shine an wani shari'a dai kokarin gyara tsakanin shi da Allah in ka abin da Allah ke so duniya ko hakika kun kuwa gaske ce wallahi ko abu ya yi tsawo wallahi za a gane ko ka mutu a gane gaskiya ya ku zama da yan labarin malamai malamai ba sai mutum ya sai hatta sai imam malik sai abu bin hanbal duk ba rayuwar su suna raye wuya suka sha kamar su zai mutum ya bayan su mutum gaba ma gano gaskiya aka gane a shi har ma muke yansa gane a shi kan gaskiya suke man da suka biya duk imam malik bin hanbal wuya da ya sha kashin da ya sha kashi da ta ayi mutu a mai bulala a mai bulala a zane shi hana bulala ta da Allah imam ka shi ne bulala shi ma fi yake da Allah ka Allah ka naka wuyala ka amince mani ma huta da Allah yace ya imam wanda mu ma muna cikin azalimi mu samu aiki kuma cikin mata magansu ta kai ma zalimi ne kai kalma ka huta ka ce kurin qur'ani maka rubuta ka huta ma yace eh yace wallahi yace zan iya jimre ma bulala sarki shugaba mamman jirgin jimini ma zabar Allah haka yi tsaya kashi sha wanda ba ɗan shi ba dole su shirka musamman sai bilkayi mun kashi sha wahala shirka bin damar da bilkayi mun kurin kan fatawa ta arami saki uku a ɗaya yake aka zane shi aka ɗora kan jaka aka yawo a gani shi kurin kan fatawa kurin ta yi ta arami saki uku a zama ɗaya yake ibn qayyim aka yawo gari shi aka yawo cikin gari ɗan wa kurin gari gaskiya kaga yanzu gaba da yawa ga lokuma gaba ne ba haka uwa gaskiya gaskiya ce garki gaskiya kaka damu da abokai da yan uwa da dangi su ba komai a jama'a da shi ne magana da wannan nan annabi ibrahim salam ya shi ya shi mutar shi kadai shi ibrahim alayhi salam yace kenan falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillah lokacin da ya bar su da duk abin da bauta wanda ba Allah ba wa habana lahu ishaq wa yaqub sai muka mai kyauta ta annabi ishaq da annabi yaqub wannan ɗaya ne duka annabawa ne ya ce wa kullum ja'alna da bai kowane mun sa shi matsayin annabin Allah ke ya ce wa wahabana lahun wa wahabana lahun min rahmatina wa ja'alna lahun lisana sidiqin aliya na'am ya ce wa wahabana lahun min rahmatina muka musu kyauta ibrahim da iyan nashi muka musu kyauta ta musamman daga cikin rahama Allah cikin girjinkanmu waje an lahun lisanin sidikin aliyya muka samu ibrahim da zuriye shi mai yata hasashen gaskiya mana harshe na yabo jimna abbas kowa sai dai ya yi biyu su yanwa yau a duniya amma ta mamaki kima Allah ba wata addini ko yahudawa ko nasaru hatta mu cikin kure shawa ko wani ku tunawa ko wani sarki a ce shi ne mabi ibrahim wa kowa suka ce mu ne muke tare da ibrahim ibrahim namu ne kowa so yake bai ba mai sukan shi wace ibrahim duk wani addinin ba wanda yake suka ibrahim ko ishaq ko yaqub ko tsawon zuriyar su dai yabo dai da yabo da alkhairi da suka yi da suka rike gaskiya uban babban ibrahim ya tsaya ya jajirce ma gaskiya ya tawaye da bata ya rike allah kama allah da baiwa da allah mishi ya bashi zuriya masu albarka ya musu kuma ya musu yasa cikin zuriya mai albarka mai albarka ba abin da ga zuriya ta annabawa duk annabin da ya zo bayan shi a cikin tarihi ta annabi bayan shi ya hoto cikin zuriya shi duk annabin da ya zo bayan ibrahim salam ya hoto daga zuriya ibrahim alayhi salam ka wani kyauta da Allah mishi ta musu samu kenan harshen gaskiya mana harshen yabo shine harshen islam sadiq harshe na yabo ko mutu aliyan na ce mai ɗaukaka mai daraja domin kowa yabansu sama da yaban kowa yake ba mai yabo irin wannan fadi wani zuriya ba wani samun yabo irin ibrahim da zuriya shi a yan wa a takaice kenan don za mu shi kisa sabuwa ta annan musa da salam kin za mu dakata a nan kisa ibrahim salam mu ɗauki darasi kurna gwagwarmaya akan gaskiya ka riƙe gaskiya ka wadatu da gaskiya duk daɗinta duk wuyarta tsaya kanta kuma allah tabbatar da mu akan gaskiya wannan shine babban abin muna fatar Allah subhanahu wata'ala yan wa ya ba mu jagora na kwarai mai taimakon addinin shi mai taimakon al'ummar shi wanda bai zalunci ga al'ummar shi ya Allah duk wanda yake nihin al'umma ka da cutarwa da zalunci da yaudara Allah ka kaba jagoranci jagorancin yan wa akwai daura da aka yi magana ta kwana biyar za a fara tun daga surudu a wuri daban-daban kuma akwai an yi da maganar walima na wa'azi gidan Muhammadu Bilal don ya dace za a yi ta matsalacin garin mala za a yi ta litinin talata ko laraba ne shi kuma walima an ce za a yi ta litinin da zuka yanzu a kwatse da walima da daurakin a matsalacin garin mala ranar litinin haka za a sha Allah kuma sauran wurare duka labarin da ya kai ga jama'a yin dalilin haka duka darussa na namu da muke a nan na litinin talata laraba babu su sai karatu ke ranar yau karatu ya ranar Allah za a fara ranar yau juma za mu koma karatu insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا كمان تقول هذا كمان